kuma na cikin garin birnin zaria ko harfa da mai martaba sarkin zazzau inda sheik malam sani halifa da majabakinsa malam muhammad kabir suke gabatar da tafsirin su na wata majalar ramadan a jiya in ba a manta ba malamin ya fara karatun da cikin suratul rumi ne kuma aya na talatin da biyar ya taɓa karatu a kai ƙarshen sura a yau kuma a jiyan kuma ya shiga suratul lukman inda muka kwana a aya na sha ɗaya za mu tashi a na sha biyu insha Allah akaramakallah bismillah salati goma goma ga annabi
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى على محمد يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن أشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن ولقد آتينا لقمان الحكمة حقيقة مبا لقمان الحكيم حكمة وعد لقمان دينا أنت ولمتوني وأنت الله يباشي حكمة dalilin samuwar hikimarsa yana bacci a tsakiyar rana sai aka kira shi Luqman ko kana son Allah ya sanya ka halifa a cikin ƙasa ka yi hukunci tsakanin mutane da gaskiya sai amsa masauti ya ce in Allah ya ba ni zaɓi ne in zaɓa to da abin da na so a banne da lafiya na in zauna ba kowa na ba ba zan karbi bala'i ba idan ko ya karfafa ka ya yanke sai ya bani to zan aikata ina roƙon Allah ya taimake ni kare ni sai mala'iku rama suka ce ya Luqman me yasa ka ce haka sai ya ce ai mai hukunci yana mafi tsananin masauki ranar kiyama mafi gurbatanta don ko ya ki ko ya so zalunci zai zo masa kowane wuri in ya dace ya kamata ya tsoma tsira in ya aiki na kirki ya kamata ya tsira idan ko ya yi kuskure ya yi kuskuren hanyar aljanna wanda ya tashi sai Allah jefa hikima a cikin zuciyarsa ya zama yana maganganu shine Allah ke cewa laqad atayna luqmana al-hikmata min ayna da cikin hikiman al-ilmu wad diyana ilimi da addini wal isabati da dacewa fil qawli a cikin dukkan abin da yakan faɗa yakan zamo ya dace da hankali da ilimi wa hikmatun kasiratun da hikima mai yawa masuratun abin ruwaitowa kana yufti qawla bi'sati dawuda ya zamo yana bada fatawa kanin zuwan annabi dawud wa adraka bi'satahu ya riski risk aikan annabi dawud wato ya samu annabi da dawud lokacin da aka aiko shi wa kada an wani ilma ya karɓi ilimi a gun annabi dawud wata rakar fitu ya yi barfatawa wa ƙala ya faɗa bi zalika ala aktabi idan tufitu me yasa ka bar bada fatawa ya ce to ba zan isu ba yana yi san mini ila lahu an tambaye shi ayyun nasi sharrun wani mutane a cikin mutane wa ya kowa sharri sai ce alladhi la yubali in ra'ahu nasu musiyan wanda bai damu ba ko da mutane sun ganshi yana murnawa za ka kowane irin mutum shari wato bai damu ya aikata shari a gaban kowa ba an wa kulla da wuka ce ba lukman ashkur lillahi ka gode ma Allah alama ɗaka bisa abin da ya baka min hikimata na hikima wa man yashkur wanda duk ya gode fa inna ma yashkuru li nafsihi yana godewa ne don kansa li anna sawaba shukrihi lahu dan ladan godiyansa zai koma gare sa dama Allah ce in shakartun la azidan lakum ashe kenan in kana neman ziyada bisa ni'imar da Allah ya maka ka gode shi yasa Allah ce in ka gode ma kai makanka wa man kafara wanda duk ya kutsuce ma ni'imar Allah fa inna Allah ganiyun an khalqi Allah ya wadatu gabarin halittansa bai da bukata ko gode wanda yace don a kara maka ne ko ka gode ko kar ka gode bai damu ba godiyanka ba zai kara masa komi ba rashin godiyanka ba zai rage shi da komi ba hamidun abin godewa fi sun ihi a cikin aikinsa wa qul qala luqman inni ka ambata lokacin da luqman lakim ya fara kiran ɗansa ya izuhu yana masa wa'azi yana cewa ya bunayya ya kai dan karamin dana tasgir ishbaqin an ce tasgiri ne na jin tausayi bai ce ya ibini ba sai ce ya bune ya kai ɗan ƙaramin ɗana ba ƙaramin ba ne amma dan dai tausayi ne kamar mutum ya ce ya kai ɗan ɗana alhali kuma ba ƙaramin ba ne ya ce abin da zan gaya maka la tushrik billah kar ka yadda ka tara Allah da wani na shirka billahi ka tara Allah da wani la zulmun azimun zalunci ne babba dama ubangiji ta inna shirka la zulmun azimun shirka zalunci ne babba wa raja ilayhi ya komo zuwa babansa wa aslama ya musulunta
ووصينا الإنسان بوالديه أمنته أمه وعنا على وعن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالدي إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وشاهدهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون وصينا الإنسان من يوصيك ممتون biwalidaihi da mahaifansa guda biyu uwa da uba amarnahu an yi birrahuma da Allah ya ce mun hori mutum ya bi iyayensa yi masa biyayya domin dalilin da zai masa biyayya yana da yawa hamalatu ummuhu uwarsa ta ɗauki cikinsa fa wahana ta yi rauni wanan alawanin rauni akan rauni ai lu'ufan lil hamli wa lu'ufan lil tarki wa lu'ufan lil udalati lokacin da take dauke da shi a ciki tana yawo da shi ta raunana lokacin da ta zo naƙudarsa ta ta raunana lu'ufan rauni kuma lil udalati bayan ta gama haihuwa sai ta zan ba ta da wani ƙarfi Allah subhanahu ta'ala ya ce to ka gode wa fisalu yayansa bai amai ne a cikin shekara biyu tun daga sanda dai cikin har zuwa lokacin da ta haife har zuwa lokacin da ta yaye cikin wahala ake to Allah ya ce mun yi wa mutum wasici wa kunna lahu anishkur li ka gode mini wa liwalidayka da mahaifanka biyu ilayyal masir makoma zuwa gare ni ne almarji shi sa kaga alqur'ani yace hamalatu ummu da aka ce walidayni sai aka fitar da mahaifiya daban aka ce ko hamalatu ummu don a san haƙƙin uwa ya fi ƙarfi akan haƙƙin uba don haka ne wani ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi wa zan mabiyayya sai annabi ya ce uwarka sai ce sannan wa sannan ya ce sannan uwarka sannan ya ce sannan wa ya ce sannan uwarka sai da ya faɗa so uku da mutumin ya ci gaba da cewa sannan wa ya ce sannan babanka ba na ka gode mini ni Allah da na samar da kai baka na shiryar da kai ga musulunci ka gode ma iyayenka lokacin da na cusa masu tausayi ba su da damuwa sai naka ba su da bacci in baka yi bacci ba ba sa koshi in basu koshi ba ba sa ta tufafi in baka sa tufafi ba to wannan haƙƙi ne ka gode masu ka ba su girma ka ji tausayinsu har manzana zanen ce ce la yashkuru Allah man la yashkuru nasa duk wanda bai gode ma mutane bai gode ma Allah bai gode mutane ba zai gode ma Allah to yace ka gode mini aka ce gode ma Allah shine kai salloli guda biyar idan kai sallah guda biyar ka gode ma Allah domin duk nau'in godiya ya taru a cikin sallah akan gode ma Allah da baki in ka shiga sallah kakan ce alhamdulillahi akan gode wa Allah da dukiya ba za ka yi sallah ba sai ka ba da kuɗi an sai riga akan gode ma Allah da gabobi to dukkan godiya ya tabbata ga Allah ka gode masa da yace an shkurli kenan a ƙarshen salloli wanda kuma yayi addu'a ƙarshen sallah biyar kullun yayi ma mahaifiyansa ya mahaifinsa da mahaifiyansa ya gode ma mahaifinsa guda biyu har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya so ya sadu da ubansa a cikin kabarinsa bai same shi ba to ya sadu da yan uwan uban bayansa wannan kenan har ana cewa akwai sallan ma da ake musu ranar alhamis wanda ya sallah ranar alhamis tsakanin magariba da isha raka'a biyu kowane raka'a ya karanta fatiha daya ayatul kursi biyar kul huwallahu biyar kul zai biyar biyar in ya gama daga sallan sai nemi gafaran Allah sau goma sha biyar yace Allah na mai da ladan nan ga mahaifana biyu to ya ba da haƙƙin mahaifansa ko da sun bar duniya ko yana saba masu Allah zai ba shi lada mai yawa a cikin wannan to shine dai Allah ya ce anashkurli wa liwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka idan suka yi jihadi da kai ma'ana suka tilasta ka ala an tushrika cewa kai shirka bi ka tara Allah da wani tara shi da wani ma laysa laka bihi ilmun abinda ba ka da sani da shi muwafiqatul lil waqi wato ana alqur'ani kan kawo irin wannan wai iyayenka sun tilasta ka kai shirka abinda baka sani ba abinda ka sanin ba abinda ka sanin ba domin shi kowane magana akwai manduki akwai mafhumi ma'ana wata magana ta kan fahimtar da wata magana ko to ana alkurani ya ce abinda baka sani ba karkabi to abinda ka sani kenan gabi a a shine yace la bai da mafhumi ana bai da mafhumi ana wala tuni ma karkabi su wa sahibu ma ka abuce su bi duniya a duniya ma'rufan ya kamata ai bil ma'ruf da ya kamata albir biyayya wasilati da sada zumunci wattabi ka bi sabila man anaba ilayya har tabarkin wanda ya komo zuwa gare ni bi dace zuwa biyayya summa ilayya marji'ukum sannan makoman ku zuwa gare ni ne wa unabbi'ukum in ba ku labari bima kuntum ta'malun da abin da kuke aikatawa wa hujadikum in maku sakayya alayhi kansa wa jumlatul wasiyya jumlan wasicin da yake cewa ya bunayya zai zo ma ba da abin da ke ba ta itiranu jumla mutalila ne ga wasiyar nan يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة لو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من أمر الأمور
لقمان يشي قبل ما تنسى وسيشي يشي يا بني إنها أي الخصلة السيئة نبيئة ممونة إن تك مسكال حبة من خردل إن تزمو مثالا وعير قوميا فتكون في صخرة تزمو أتكين دوسي أو في السماوات كو أسماء أو في الأرض كو أتكين كسا أي في أخفى مكان أتكين وفي قويا ولي من ذلك دكوان جاننكا ياتي بها الله الله زي زود إتبا يحاسب عليك يا يسابي أكنتا معناه أنا جاي مثلا cewa duk kankantan muni karka ga kankantansa karka yi abu mummuna ko min koyewanka baka koye ma Allah ba Allah zai zo da shi shi sa ranar kiyama in an tashi kafirai suna karanta abubuwan da suka yi sai su dinga cewa mali hadal kitabi la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha me yasa wannan littafi komai sai ya rubuta komai karami da babba to kafiri kenan shi ko mumini idan ya nisanci manyan zunuban kananan sai a shafe masa to hakin kafiri zai ce to shine yake madansa cewa karka karwalakanta mummunan aiki duk inda yake Allah zai zo da ita ya mahi zami inna Allah latif Allah mai rausasawa ne bi istikhrajiha da fitar da ita kabirin mai bada labari masani bi makaniha da bigiranta ya bunayya ya kai dan karamin dana أقم الصلاة كتيد صلى وأمر بالمعروف كي هورون يا كماتا وانا كي هاي عن المنكر كأبنكي وما واصبر يا أبوي أنا ما أصابك بسا أبن دي ساميك دو أبن دي ساميك كي هاكولي أكي نعم بسبب الأمر سبب هورو والنهي دهني إن ذلك المذكور وأننا أبن دعك أنبتا مكا min azmin lumu yana daga cikin karbaban al'amura ai ma'azuma ta allati ya azimu alaiha wanda za a karfafa niyya a cikin lujubi ya saboda wajabcinta
ولا تشاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصر في مشيك وغضب من صوتك إن أكثر الأصوات لصوت الحمير
ya ci gaba da cewa wala tu'assir tusair haddaka lin-nas kar ka juye da fuskanka ga mutane kana mai girman kai la tumil wajhaka an mutakabburan kamar yadda mai girman kai ana gaishe shi yana kawo da kai wai shi bai gani ba to kar ka yaga dan girman kai wala tamshi kar kai tafiya fil ardi a cikin kasa marahan kana mai takama ai yala inna allaha allah لا يحب كل مختال باس دكا ميتا كما متبقل في مشي أجكنت في أنسا فخور من فاري على الناس كمتاني دو وند يجي من فاري الله هنا كلنسا أنت وني ألو كما أن موسى عليه السلام هنا تشيني وان دمواني هنا فاري هنا فاري هنا فاري shikenan Allah ya ce a gaya masa duk wanda ya zana 'yan mutane shine cikonsu to Allah baya son mai yawan fari an ce manzana ce ta sur'atul mashi tuzibu buha al mu'min to da aka ce karkai fari to gaugawan tafiya yana tafiyar da kwarjinin mumini shine can Allah ke cewa ibadur rahmani yamshuna ala al hauna yamshuna ala al hauna hauna wato ko da tafiyar mumini daban yake karkai tafiya bagazan bagazan bagazan irin na mara hankali kar kuma kai tafiya kanka na sama to Allah baya son wannan ka zama mai nutsuwa ne shi ne ke cewa inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur wa qasir ka daidai tufi mishiyanka a cikin tafiyanka tawasar ka tsakai tufi a cikin sa bainad dabibi wal isra tsakanin tafiya kaman kana rarfe da gaugawa wa alayka sakinatu na horon ka da yin natsuwa na walwaqaru da natsuwa wa qalil min sautika ka dinga sauke sautinka kar ka dinga daga sauti inna an karal aswat hakika mafi munin saututtuka tsowa la sautul hamir sautin yaƙi ya fi kowane irin sauti muni don awwaluhu barkonsa zafirun ruri ne wa ahiru karshen kuma shahikun kamar shashshaki ne kamar mutum yana shagewa to an ce shi kowace dabba in ta yi kara tana ambaton Allah ne amma banda jaki in ka je kara shedan ya gani shedan ya gani to ashe ina an kada aswati la sautul hamir ba dadi a farko ba dadi a tsakiya ba dadi a karshe ba dadi ga abin da ya gani alam tara alam tara anna allaha sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa asbaga alaykum ni'amahu zahiratan wa batina wa min an-nas man yujadilu fi allahi bighayri ilmin wa la hudan wa la kitabin munir وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ألم ترى ربك غنيبا تعلموا كسني يا مخاطبين أن الله سهر لكم ما في السماوات Allah shi ya hore muku abin da yake cikin sammai mina shamsi wal qamari wan nujum rana wata da tauraru litan tabi'u biha dan ku amfana da ita yanzu ranar nan dan adam yana gudunta wani lokaci wani lokaci kuma ana zafi yana son da ya fito ya sha hantsi kaga za ka amfana shi kenan hatta shuka in ka yi shi a inuwa ba zai kai ba ba dai ruwa yake so ba to yana son ranar shi ma da za ka je gindin bishiya ka yi shuka musamman hatsi ba zai kai ba saboda bai samu ranar ya amfana da shi ba komai ruwan da yake kasansa ko ba zai kai ba Allah ya ce to ni ne maku wannan ranan duka amfana wal qamar na kawo maku wata watan nan da shi ne muke sanin lokacin kaza lokacin kaza lokacin kaza duk mu amfana da shi wannan jo da tauraro ne tantabi don ku amfana biha da ita tauraron nan a lokacin da da ba agogo masana tauraro suke san wannan tauraron na gabas ne wannan na yamma ne wannan na kudu ne wannan na arewa ne wannan taurarin na lokacin kaza ne duk za ka ji su sha masu kudari da ga yanan yadda aka laye kawo su yace mun yi haka ne don ku amfana da ita wa ma fil ardi da abin da yake cikin kasa min simari wa anhari wa dawabi na 'ya'yan itace da koramu da dabbobi ikon Allah sai ka ga wani itace in ana ruwa ba zai yaya ba ba zai yaya ba zai dai ganye ba zai yaya ba ana fara zafi sai fara guda sai fara yaya sai zuba yayan kaga shi ɗayan itacen ma don ya amfana da shi korama su cika a samu kifi dabbobi su koshi Allah ce ni ne waɗannan gare ku don ku amfana wa asbaga alaikum ni'amahu ya yalwata muku ni'imominsa awsa wa atamma zahiratan zahira hiya husnu surati shine kyan sura duk halittar da Allah ya yi babu kamar dan adam ya daidaita shi basaran sawiya ba ka ganin wasu dabbobi tafiya suke a gaba hudu a kibe ba ka ga wasu dabbobi jan ciki suke ba ka ga wasu dabbobi ga sunan su ba tsaya ba su kwanta ba Allah ya ce na yi ka madaidaici kyakkyawan sura na daidaita maka gabobi Allah ya daidai maka hannun dama da hannun hagu ba su bi juna ba kafa na dama da hagu su yi juna ba idanunka daidai bakinka daidai kunninka daidai Allah ya ce ni ne wannan ba ni'ima ne gare ka ba wa ghayr zalika da wani wancaninka wa badinatan nayi maka kuma ni'ima badina hiyal ma'rifatu wa ghayruha shine sanin Allah a wajen alin asan masana Allah to ni'ima badina ita ce sanin Allah a wajen amawa kuma a baka abinci ka cika tuke shine ni'ima zahira da ganin mai kuɗi ka san shi ya shi ƙato jikin ya yi ƙato gabobin sun kukumbura kuma tun su yi duhulu to ni ba zahira kenan su ka wajen Allah a'a jikin ya rame zuciyan ya san Allah jikin ba damu da shi ba don kana ginawa ne don inda za ka kutsa ya samu shi su ko suna raya zuciyan ne don kar kutsan ya ci to shine Allah ce na yi muku ni'ima baɗina na yi muku ni'ima zahira ga zahiran ne da kun gani wa minan nasi akwai cikin mutane ana makata man yujadilu wanda yake jayayya billahi cikin Allah bi ghairi ilmin ba tare da sani ba wala hudan ba tare da shirya min rasulin daga manzo ba wala kitabin ba wani littafi munirin mai haskakawa an zaba Allah wanda Allah ya saukar bal shi dai yana bauta ya wato yana jayayya ne bi taqalidi da rataya cewa me yasa kake ma mutum gunki ce inna wajanna aba ana ai mun ga iyayenmu ne ha iyayenku ba batattu bane a shi bai dai da yayin tabbatacce bane kaga takalidi ne wannan kawai haka naga iyaye na yi ba shine ba ko da addini ne in kana kuskure wani ya zo ya ce wani ai abin nan da kake yi a ce ai ni tun kamin ka nuna haka naga iyayenmu na yi mu za ka nuna wa addini haka to kaga wannan ba zai samu shiriya ba amma in zai shirya zai ce a'a ai abin da yasa abin da iyayen ku ma suka yi akwai gyara kaza gyara ne kaza gyara ne to yace Allah wa idza qila lahum an anta musu itamiu ma ba Allah ku bi abin da Allah ya saukar qalu sai su ce bal nattabi'u ma wajanna alayhi aba ana mu ba za mu bi abin da Allah ya saukar ba sai dai mu bi abin da muka samu iyayen mu alayhi akan sa qala ta'ala Allah ta'ala yace ayatba'unahu sabishi ولو كان الشيطان كودا الشيطان يدعوهم هنا كيرانسو الى عذاب السعير zuwa azaban mutan sa'ira ai mujibatihi abin da yake wajabta shi shi shaitan dai baya kira zuwa shiriya zuwa yake zuwa zuwa mutan sa'ira la ai bai kamata su yi shi
wa man yuslim wajhahu ila allahi wa huwa muslim faqad istamsaka bil qurwati al-wuthqa wa ila allahi aqibatu an-nur wa man kafara fala yuhzanka kufruhu إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ومن يسلم وجهه duk wanda ya miƙa fuskantarsa ila Allah ya zuwa ga Allah ma'anar fuskantar zuwa ga Allah ya bilu ala ba'atihi ya fuskanci bin Allah alhali wa huwa muhsinun yana mai kyautatawa muwahhidun mai kadaita Allah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa wannan yayi riko da igiya amintacce bi taraf al-awsat alladhi la yaqabu wanda baya tsoron inqida hu yankewansa to kaga da yace e ka mika wuya da tauhidin ka sai ce ka zama muhsini kuma tun a can arba'un hadis da malaika jibril zai tambayar manzon Allah mal islam ya gaya masa mal iman ya gaya masa mal isa yace anta aburallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu innahu yarak to nan Allah sai ce duk wanda ya imani da Allah ya fuskanci Allah kuma ya kai ya kai muhsini ya kai muhsini to ya yi riko da igiyan da babu amintacce wanda ba kokanto a ciki ma'ana kenan a ce idan baka ga zama muhsini ba to ka zama kullum kai da shedan kuna rigima wata rana ya ci riba kanka wata rana ka ci riba kansa to amma lokacin da ka kai muhsini anta abudallah ka annaka tarahu fa in lam takun tawrahu innahu yaraka to lokacin nan Allah ya ce to lokacin ne kai riko igiya amintacce wanda babu yankewa a me la ilaha illahu zai yi yana sallah amma munafiki ne amma musulmi bai zama wa munafiki zai zo ya sallah ya zama ɓarawo zai zo ya sallah ya zama mai zina zai zo ya sallah ya zama mai caca amma idan ya kai musulmi shi lokacin da ya kai musu ne fa ko ina in zai yi wani aiki sai ga Allah a wurin da zaran ya je zai saba ba Allah sai ce kai Allah na gani na ina jin tsoron Allah da ya shiga wajen sabo sai ce kai Allah na gani na duk abin da zai in zai yi duniya sai ce ba na jin kunyan Allah da ya bani to shine Allah ya ce wa huwa muhsinun duk wanda ya kai mai hisani to faqad istamsaka bil urwatil wusta wa ila Allah aqibatul umur karshen lamura zuwa ga Allah ne shine ainihin abin da salihan bayan Allah suke shirye da mutane kai kenan za ka tarar da waliyai dukkansu sun zo sun samu mutane da tauhidinsu amma tauhidin nan bai kai inda ya kamata ya kai ba suna son ya kai ya zama musini to musinin nan kuma ba a zamowa sai da goge zuciya sai da ta mata sabulu da wanke ta sai su ɗauko ƙwayoyin istighfari su baka su ce ka haɗiye don ciwon zuciyanka nan ya tafi ka zamo a ta'ibu min zambi kamar la zambala at-tahliyatu qabla at-tahliyati ma'ana at-tahliyatu qabla at-tahliyati kamin kai ado sai kai wanka menene wankan astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah to in kana so ka kai cikakken musuni kuma baiwa sai an hada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ce to sai ka gabatar da wani abu sai ka kai salati ga annabi in ka kai salati ga annabi sai su baka zikiri to da zaran ka shiga zikirin nan sai zuciyanka ya ta wankuwa komi in ka duba sai ka ga Allah wa bi anfusikum abala tusirun komi za ka yi sai ga Allah wurin to shine ka kai igiya amintacce wanda ba a tsoron yanke ta wa ila lahi aqibatul umur karshen lamura duka zuwa ga Allah ne wa man kafara wanda ya kafirce wala ya hukun ka kubru ya rasulullah kada kafircin ka idan kafircin sa dame ka la ta tamma bi kubrihi kar ka damu da kafircin sa don ko ilaina marji'uhum makoman su zuwa gare mu ne wa nunabbi'uhum ba su labari bima amilu da abin da suka aikata inna Allah alimun Allah masani ne bi zati sudur na abin da yake cikin kirji bima fiha ka gairihi abin da yake cikin kirjin kamar wani kirjin fa mujadin alaihi mai sakayya ne akan su numatuhu za mu jiyar da su daɗi fi duniya a duniya kalilan kankani ayyama hayatihim kwanukan rayuwarsu sun mazattaru sannan mu bukatar da su a lahira ila azabin zuwa azaba galilin mai kauri huwa azabun nar shine azaban wuta la yajiduna anhu mahisan ba su samu wurin baudewa gabaninta
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد
نعم ولئن سألتهم ولئن لا مقسم والله يا رسول الله إذا ذاك تنبيك كافرين man khalaqa samawati wa ya halicci sammai wal alla da kasa la yaquluna Allah wallahi za su ce Allah don ba wani jawabin da za su faɗa komin gunkin komin girmama gunkin da yake ya san bai halicci sama ba bai halicci kasa ba bai halicce shi ba bai kawo ruwa daga sama ba وذب منه نون الرفع لتوالي الأمثال من أمثال لا يقولون الواو والواو الضمير لتقاء الساكنين قل إن وصل maka jawabi. cewa Allah ya halicci sammai da kasai da abin da ke cikinsu suka ce Allah ne to kun alhamdulillah ka ce godiya ya tabbata ga Allah ala zuhuril hujjati alaihim bisa bayyana hujja akan su bi tauhidi da tauhidi bal aktsaruhum yawancin su la ya'lamuna ba su san wujubahu wajabtin sa alaihim akan su ba lillahi ma fi samawati abin da yake cikin sama duka na Allah ne wal ardi da kasa mulkan wa khalqan wa abida shine ya mallake su shi halice su kuma bayan sa ne fala yastahiqu al ibadatu fihi ma ghayruhu don haka ko wani Allah bai cancanci a masa ibada a sama ko kasa ba inna Allah huwal ghani Allah shi mawadaci ne an harkihi gabanin halittansa alhamidu almahamudu abin godewa fi sun'ihi a cikin aikinsa Allah ya wadatu gabanin ibada baya bukatan komai shine kuma ake gode masa aikinsa
ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبواب ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير
nan wani wani ma bil ali da abin da yake cikin ƙasa duka min shajaratin itacen duniya duka da kararen duniya duk su zamo a kalamun duk a mai da su alkaluma wal bahru tekunan duniya alfun ala ismi anna ya mudduhu duk su zamo tawada wato ya mudduhu ya kare shi ba min sab min badi sab'atu abhurin tekuna manya manya na duniya guda bakwai ne yace da guda bakwan nan na duniya duk za su zama za su zama tawada Allah ya karo irin su kuma su zama tawada ma na fidan kalimatullah da kalmomin Allah ba ta kare ba al-mu'abbar biya abin abin abin fassarawa biya da ayyan ma'alumati gabarin ababan sanin sa bi katbiya da rubuta ta bi tilkal aqlab bi zalikal madad a ce duk wannan alkaluman itatuwan sun zama alkalami tekunan duniya duk su zama tawada a yi ta rubuta wannan abu kaza ayar Allah ne wannan abu kaza ayar Allah ne wannan abu kaza kalmar Allah ne to lalle kalmar Allah da da ya da, da tawadan da alkaluman duk sun karere abin ya kare wala da aksar min zalika li'anna ma'lumati ta'ala dan abin da Allah ya sani غير متناهية باب تكيوا بني إن الله عزيز ألا بوايين لا يعجزه شيء ولا أبو بيجد الله حكيم وني لا غير شيء عن علمه با وانا أبو ده في daga barin ilimin sa da hikiman sa domin kalmomin Allah yana da yawa ko yanzu akwai abubuwan da Allah yake sanar da mutum direct shi da shi ba wanda ya san shiga tsakaninsu misali in ka haifi yaro a gida dan karami a matsayin ka na musulmi in ya taso yana tafiya bai san Allah ba sai uwa sai inna sai baba saboda su yake gani kullum ana nan ana nan ana nan in ya fara wayo ya fara magana da ka da ke sai ce sai na gaya ma baba sai na gaya ma inna to ana can sai ka ji ya fara Allah ya isa wa ya gaya mishi ko Allah ya isa ko wannan wai ba bane dan kwafe shi ce akwai Allah ko ko ko inna ne ta tantance da ko bai ce akwai a'a Allah ne ya sanar da shi direct tauhidin babba da na karami duk bai wuce duk iri daidai yanzu yaron ya tsinci kwabo hanya sai ce la Allah ya bani ko Allah ya bani tauhidin ka ya wuce haka aka fi ana mashi bulala ya ce wayo Allah ya ce wayo baba kaga wannan ilimin dark ne duk kalmomin Allah ne kasancewa Allah ne ya nuna masa baba ma gajiyayye ne inna ma gajiyayye ne in yana da hankali Allah ya kan karantar da shi wani abu akwai wanda suke ce wajibi da luri akwai wanda ake ce mashi wajibi nazari duk mai hankali in ka ce malam eh nawa ne rabin biyu biyu a raba shi biyu nawa ne sunan rabi zai ce maka daya wa ya sanar da shi hankali ko Allah ne sanar da shi ta hankali to amma in ka ce nawa ne rubu'in sudusin 24 nawa ne rubu'in sudusin 24 ma'ana bari maka gwari-gwari ishirin da hudu a kasa su shida a ɗau kashi ɗaya a kasa shi hudu to ne sunan kashi ɗayan shi ma ɗaya ne amma wancan da cewa nawa ne rabin biyu kashe ɗaya nawa ne rubu'in su disin ishirin da hudu sai ka yawo to shi ake ce ma wajibi da luri wajibi nazari kan misali duk musulmi ya san Allah ɗaya ne ko amma mai hujjarsa mai hujjar na Allah ɗaya ne a'a na je na faɗi ba shine ba to sai an koma nazari sai da qur'ani ya ce banzur ila nafsika summa taqili lil alamin ulwil summa subli wa bi amsukum abala tusirina kana nema na dubi kanka sai ka fara tunani kai nazari ko ba abin nan fa za a duba a gani haka aka yabe ni dan kucici ina nan me ta karuwa me ta karuwa shin karuwan ba ayan Allah bane ba kalman Allah bane yanzu mahaifinka da mahaifiyarka sai dai su kanka girma da za su kura maka ido ba su kallon komai su ga sanda ake ƙara girman wa zai gani ko kai kanka kana tafiya da karfi zaka ji an ware karfin tun kana tashi da kyar sai ka nemi mataimaka sanda tun fuskan kana da kyau sai ga to a fi an fuskin ka dubi kanka tukunna sannan ka shiga duban abubuwa shine Allah ya ce duk waɗannan ayoyi na ne ayoyin nan nawa da za a ce duk tekun duniya ya zama tawada alkalin itan duniya ya zama alkalami wallahi ba zai kare ba kullum Allah na nuna maka aya kana gani Allah ya ɗaukaka wani aikin cewa shi ne shi ne shi ne rannan yar wanda ya zai tambaye shi ba a yi da shi ba a son shi ba a magana shi an gama an yadda shi kenan yana nan bai nan ko ko ya ɗaukaka shi in ya tashi yadda shi kawai ya wuce rami yana sama duk kalmomin ubangiji ne ana gani yau kazalika da sarrafa ayati muna sarrafa ayoyi wannan yanzu wannan yanzu wannan yanzu kaga lokaci mai tsawo kaga lokaci gaya nan dai to shine Allah subhanahu wataala yake mana cewa to in dai kalman ubangiji ne ba zai kare ba ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida halittan ku da tashin ku bai zama kamar rai daya ba bai zama ba sai dai kamar rai daya ne khalqan wa basan li'annahu bi kalimati kun fayakun wa abin da yasa ga lokaci wai an ce Allah zai tada mutane a lokaci daya to a zubi tun daga annabi Adamu ba ke halitta ko wannan ya zo bayan wannan shekara dubu shekara dubu biyu shekara dubu uku shekara dubu an shekara dubu biyar wai kuma wannan ne Allah zai ce su tashi da kun bai kun a wancan tsari ne na Allah kawai wannan zai zo bayan wannan ai Allah da rai nan duka gaba ɗaya da rai da ido ɗaya ne a wajen shi inna ma'amuru idza la sha'an yaqulu kun fa yakunu kundin ma a yanda kai za ka iya fahimta ne ba bi yake yana kunkundin ba don da bi yana kunkundin ai wahala ta samu inna ma amru za sha in kana shi yake ce a gaya wa kafirai halittan ku da tashin ku a kuna kamar rai ne guda daya kamar rai ne guda daya yana wani kalmar kun inna Allah Allah sami'un mai ji ne yasma kullu masmu'in yana jin dukkan abin ji basirun mai gani ne yabsiru yana ganin kullum mafsirin la ya shagaluhu shay'un ba wani abin da yake shagaltar da Allah an shayin gaba da wani abu
alam tara anna allaha yuliju al-layla fi an-nahari wa yuliju an-nahara fi al-layli wa sakhara ash-shamsa wal qamara kullun yajri ila ajalin musamman wa anna allaha bima ta'maluna khabir ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر بك سليم يا مخاطبا أن الله الله يولج الليل في النهار شيكي شقد دري شكين رانا ويولج النهار شقد رانا في الليل شكين دري فيزيد كل منهما بما نقص من الآخر kowanne sai ya karu da abin da aka rago daga ɗaya sa'o'in dare da rana goma sha biyu ne dare sha biyu rana sha biyu amma Allah in ya ga dama wata rana sai ya ɗibi sa'o'in ranan ya koma da shi cikin dare kamar lokacin zafi lokacin zafi za ka ga rana ya fi tsawo dare kankani lokacin sanyi ranan ya yi guntu daren kuma ya tsawo to Allah ce Allah ne yake yin haka wa yulijin nahara yana cikar da rana fil laila cikin dare wa shakharar shamsa ya sawwake rana ya hura rana wal kamara ta wata kullum kowanne min huma daga cikin su ya jiri yana gudana fi falaki a cikin falakinsa ila ajalin musamman zuwa ajali abin ambatawa ko yawmul qiyamati za a kai ranar da ranar za ta nemi fitowa Allah ya ce koma inda kika fada to ila ajalin musamman kenan wa annallahi bima ta'malun khabir Allah masanin abin da kuke aikatawa ne zalikal mazkur wancanan ka abin ambato bi anna Allah huwal haqq Allah shine gaskiya a tabib sabit da batace wa anna ma yar'un abinda kuke bauta mawa ko yad'a yad'un min dunihi wajen Allah al-batil barna ne az-za'il mai gushewa wa anna Allah Allah wal aliyu shine madaukaki ala khalqihi bisa halittansa bil qadir rinjaya al kabir wal azim mai girma
ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله لريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور وإذا بشرهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختير كفور
ألم ترى ما تغني أن الفلك تواجد جنوا tajiri tana gudana fil bahri a cikin teku min ni'matillah na nimar Allah liyariyakum dan ya gwada maku ya muhadabina ya waɗanda ake magana da su bizalika min ayatihi daga ayoyin Allah inna fi zalika hakika cikin wancanan kala ayatin akwai ayoyin ibaran lura li kulli sabbarin ga dukkan mai yawan hakuri amma asillah gabanin sabon Allah shakurin mai godiya li ni'imatihi ga ni'imansa an ce sabbanin shakurin mai yawan godiya kaga shi shukura ya fi godiya shi sabo duk abinda Allah ya ɗora masa yakan yi hakuri da shi shakur duk abinda Allah ya bashi yakan gode ma ni'imar Allah ma'ana kowane hali kake ciki ka gode ma ni'imar Allah wata rana wani malami waliyi sai wani bawan Allah ya je wajen shi talaucin ya kai inda ya kai sai ya ce mashi ana gata malam ni ne ai mun addu'a ba ni da komai sai ce to ka gode wa Allah ce don me me ba ni zan gode masa ya ce in ka gode wa Allah can an jima ce ka kara gode wa Allah ya ce shi mun bai da komi ya za a ce ya gode me aka yi masa kai ko kake da komi ce a ba da komi sai ce to zauna yanzu za mu yi ciniki da kai da ya zauna sai ce to ka ce baka da komi ce komi ban da shi ya ce to yanzu bari mu yi ciniki ba Allah ko ka yadda hannun nan naka na dama ina zan samu wuka in yanke zan baka dinari dubu goma sai ce a'a ba zan yadda ba ban sayar ba ya ce to kila kana cin abinci da wannan ne shi yasa ba za ka yadda ba hannun hagu dai wanke kashi kake yi shi ko ka yadda in yanke hannun hagun nan in baka dinari dubu goma yace mm man yadda ba yace to kila hannun da shi kake aiki kake samun kuɗi to da Allah in yanke kaban daman ka mana in baka dubu goma yace ina ina ba zai yiwu ba na gumba yace in baka dubu goma yace ina yace to wanda yake kayan dubu arba'in yace shi wakili ne nawa ka ba Allah ya baka kai da kake da kayan dubu arba'in yanzu yanzu nan zaka ci dubu arba'in kuma zaka mutu ba ka gode wa Allah to Allah subhanahu wataala yana son a gode masa wa idza ka shawon mawjin idan kun fante ku ya hau kan kafirai kal jibali kaman duwa ko allazi tazullu min tatiya wanda ake shan inuwa karkashin ta da Allah sai su kira Allah mukhlisina lahu din suna masu tsarkake addu'a gare su bi an yin jiyau ya tsirar da su ai laye da una ma abu ghayruhu ba su a kiran wani tare da Allah lokacin da aka ga fitina kamar yadda duk wanda bai san Allah ba da ya ga fitina sai koma ga Allah da zarar an kama mutum an sa shi a kurkuku sai zama akramaka Allah sai a dauko Qur'ani kuma ko kuma abotan duniya ne da an kulle shi an ba shekaru da yawa sai koma ita karatun alqur'ani don ce to lokacin da suka shiga cikin wani hali sai a dinga kiran Allah falan ma najjahu ila albar yayin da aka tsirar da su zuwa sarari fa minhu akwai cikin su akwai muqtasidun wanda suka zamo matsakaita bainal kufri wal iman tsakanin kafirci da imani wa minhu akwai cikin su bakin wanda zai wanzu ala kufri bisa kafircinsa wa ma yajhadu bi ayatina ba mai musun ayoyinmu mu ومن yana daga cikin ayan al-injaw tsirarwa min kul min al-mudi illa kull qatar sai dukkan mazambaci kafuwar mai yawan kafircewa an ce wannan ayan ya sauka akai ikirmatu dan Abu Jahal ne ikirmatu dan Abu Jahal kowa ya san matsayin Abu Jahal da manzon Allah manzon Allah ya ce kowace al'umma tana da fir'auna fir'aunan al'umma ta Abu Jahal Abu Jahal ya kai matukan kiyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fama da yake faruwa rannan sai annabi ya mafarki ya je lahira har ya shiga aljanna sai ga wani gida mai kyau da dabine mai kyau aka ce na waye wannan aka ce na abu jahali annabi ce a'a abu jahalin kuwa abu jahalin kuwa nasa ne aka ce ai nasa ne annabi ce to duk yanda aka yi wannan mafalkin zai samu tawili za a yi tawilin mafalkin nan to ran da annabi ya zo ya fado makata da aka zo aka yi fado makata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya faɗi a makka ya togar da wasu mutane cewa wani in an gan shi a kashe shi ko a ina yake wani ma a kashe shi wanda suka yi ridda da wanda suka cuce shi da yawa ya kuma cewa duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira to ikirmatun yana daga cikin su sai ya gudu kifi dai kama hanya ya je can za su ketare akwai maganganu da yawa an ce ya je can zai shiga ruwa suka ce kawo kuɗi me kuɗin ya ce lalace a shi na gudu mawa'i a wani kawalin kuma a'a ya ma shiga ne ana cikin tafiya sai jirgi ya fara tangantakar ya ga mutuwa zahiri sai ce Allah in dai ka tsirar da ni daga wannan tsoro da wannan masiba to zan koma miƙa wuya ga annabi Muhammad Allah ko ya tsirar da shi din da ya tsirar da shi sai ya kamo hanya kawai ya dawo maka sai zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to annabi da zai nuna ma'ujiza sai yana ce masahabai yake ne mato dan Abu Jahl zai shigo nan yanzu yana musulunta in ya musulunta kar ku ci fuskansa kar ku zagi babansa a gaban shi ya zo ya karbi musulunci a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabi ce wannan shine tawilin mafalkina mafalkina to kaga anan da yake annabi annabin rahama ne kullum in an cije shi sai ya ce rahimallahu akhi Musa kad uziya bi aksara mimma uzitu fasabira Allah ya ji kan dan uwana annabi Musa an cuce shi fiye da nawa yayi hakuri annabi ya an baza masa goshi jini na zuba sai ya ce Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka shirye da mutane na ba sani bane in an ce ya rasu la kai musu mummunan addu'a Allah ya halaka su baka ga Nuhu yayi bace ai ni ba Nuhu bane ni annabi rahama ne Nuhu ai da Ishawu ya ce ai rabbi la tazara alal ardi min al-kafirin da yara Allah ya halakar da su kai ko annabi annabi rahama ne karka faɗi haka sai annabi ya ce ina kaunan Allah ya fitar da wanda zai bautan Allah ya kadaita Allah karkashin sa to kaga sai aka samu Abu Jahali ya zamo babban sahabin manzon Allah da yawa za ka ji an ikirmata an ikirmata da yake baban dan manza ne ba a bari ibnu abu jahal ne to kamar su khalid ibn walid walid ibn ragira babban kafiri ne khalid ya kuma babban babban masoyin annabi mayaki a cikin son annabi sallallahu alaihi wasallam har ya kai in an je yaki in dai khalid ne sarkin yakin sai an ci yakin ashe wani asiri ya samu an yi ma annabi aski wata rana za a je a zubar da su man sai ya kwashe da ya koye sai ya sa a hulansa da ya sa hulansa in an je yaƙi sai a gaina taraf kan kafirai kakan ba su ne ba rannan sai hulan gaba da sai na hulata hulata hulata hulata sai da aka ɗauko hulan aka bashi a ce o to wannan kenan dalilin kenan to Allah dai subhanahu ta'ala yake cewa haka dai halin kafirai suke ya yi nas يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا تجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب ولا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير يا أيها الناس يا قوم تاني أي أهل مكة متانا مكة اتقوا ربكم وجزورا وبنجدكم wakashau ku ji tsoron yawan wani rana na zuwa mai ban tsoro la ya jizi walidun an waladihi fihi shay'an mahaifi bai wadatar ma ɗansa da komai kamar nan in kana da uba mai kuɗi ka huta ya maka komai to a lahira babu wala mauludin ko ɗan da aka haifa ba zai zama jarin ya saka an walidihi ga mahaifinsa shay'an wani abu ba inna wa'adallahi haqiqa alkawarin Allah hakun gaskiya ne bilbasi an ce wannan haƙƙin kafirai ne domin uba zai zo wajen ɗa ko ko uwa za ta zo wajen ɗa ta ce ɗana ka san wahalar da na yi a duniya a kanka ka san rashin baccin da na yi a cikinka ka san rashin baccin da na yi in baka da lafiya taimake ni da kyakkyawan hasana guda ɗaya mana in tsira sai ce to mama in na baki wa zai cika sauran in na baki wa zai cika sauran shine yawma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhu yawma idhin sha'nun yughnihi to amma an ce idan haƙƙin mumini ne to wata rana mutum zai je aljanna sai ya ga an baki babban gida babban wuri ya ce Allah ai aiki na bai kai wannan ba ina na samu wannan sai ya ce dan da ka bari ne a baya yake maka addu'a shi ya kawo ka wannan wurin to kaga mumini bai shiga cikin wancan layin ba hakanan kuma na wani lokaci zai samu aljanna uba ya samu aljanna amma aikin uban na kirki da matsayin da za a kai uban ya fi na ɗan sai ta ya ubangiji eh to ya za a kawo nan banga yayana ba banga yayana ba ubangiji sai ubangiji ce eh an shigar da su aljanna amma suna can anguwan talakawa ba ya naka ba ba su yi aiki irin naka ba sai ce a Allah ni da ma ai da nawa da nasu na yi nawa da nasu ya Allah ya ce bawa na ku ɗauko mashi yayansa a kawo shi kusa da su sannan kaga shi kenan yi ma iyaye addu'a yana da alkhairi aiki ka yi ma kanka kai ma zuriya kai na da kyau fala tarkuna kuna hayatid duniya kada rayuwar duniya ta rinde ku anil islami gabanin musulunci wala taghurrannakum billahi al-gharur kar wani mai rudi rude ku fi da Allah fi ilmihi wa imhalihi a cikin haƙurin Allah da talala mutum ya yi ta zaɓen Allah Allah ya kiyaye shi ya kyale shi ya kuma yi mashi talala to kawai nan ya ruɗe ku da ruɗi shaidan inna Allah ma inda ku ilmu sa'a Allah sanin sa alkiyama na gunsa mata ta komu ko yaushe za ta tashi wa yanzu lil ghaisa yana saukar da ruwa bi tafifi wa tashdidi ko yunazzilu bi waqtin ya'lamu wa ya'lamu ya san ma fil arham abin da ke cikin mahaifa a zakarun an unsa namiji ko mace wala ya alamu wahida min salasati ba wanda ya san ɗaya daga uku na gairullah kaga nan kar kai mamaki ka je sakaturi da matarka an gama sai a ce maka za ta haifi ɗa namiji a ci kuma Allah ya ce ba wanda ya san abin da ke cikin mahaifa namiji ne ko mace babu wanda ya sanin kuma a'a shi bai iya ganewa lokacin da yake kwana arba'in na mani bai isa ba lokacin da yake kwana arba'in na jini bai isa ba sai ya kai lokacin da ya gama arba'in arba'in sa an gama masa halitta hoton shi sai ya ɗauko abin da Allah ya riga yi kar ka ɗauka cewa sun san wani abu a'a in kuma sun sani ran da ka kwana da matanka ka je da ita da zaka kace ta yi ciki za su iya faɗa maka to haka Allah yake ne mu'antilu su kai za su lalami وما تدري نفس وترى بتسمى لا تكسب غدا بذات يقوم من خير او شر الخير كل شر ويعلم الله تعالى الله تعالى سنش وما تدري نفس ريبة سني بأي أرض تموت ونرى ونكسى لا تموت ويعلم الله تعالى الله يسنسى وتدوسن mutuwa Allah ya kaddara maka wani gari kuma lokacin yayi ana nan kawai sai ba dalili zai kama hanya ka je garin don ka mutu a can wa man kanan mani ya tugo bi arlin falai sai mutu bi arlin suwaha an ce wata rana da Sulaiman na zaune sai mala'ikan mutuwa ya zo sai ya kura ma wani ido yana ta kallo yana ta kallon shi shikenan sai shi kuma annabi Sulaiman ya san mala'ika mala'ikan mutuwa ne sai ce ah azrahilu me ya kawo ka sai ce mamaki nake yi ga wannan mutum yana kasan sham yanzu Allah kuma ya hore ni in karɓi ransa yanzu a rum a hindu kai ya ce in karɓi ransa yanzu a hindu ga shi kuma a nan gaban ka a sham ya ce ya ce haka kuma za a yi shi mutumin sai ya gane sai ce ma annabi suleiman suleiman na ga wancan yana kallo na ne hankali na tashi hankali na tashi ya ce ai mala'ika mutuwa ne me aka yi ce ai ya zo daukan ka ni ya zo dauka na to Allah taimake ni ka ce iska ta kai ni ka sa iskan kai kai ni gaban ka je dauki jirgin saman ka to Allah ya kai ni gudu shi sai aka dauke shi iskan ya kai shi inda yana zuwa can sai ga mala'ika ya ce dama a dan ne aka ce dauke nan kawai ka zama mai shiri kullum kawai ka zama mai shiri da yawa mutum zai fita sai na dawo sai na dawo a dawo da shi a makara Allah ce ma ta diriyar su mai ai alimu إن الله عليم ألا مسنيني بكل شيء خبير مسني بباطنه كظاهره رواه البخاري عن ابن عمر حديث مفاتيح الغيب خمسة إن الله عنده علم الساعة إلى آخر السورة الحمد لله
الحمد لله رب العالمين ميتابو لطيفة يا
yana nan inda yake idan an karba ba a bari saboda alkhairi ne a cika alkawari ya wufi bil adi innal ahda kana mas'ula sharadi na biyu ba za ka hada da wani ba saboda wani akwai kishi ka tsaya gidan shugabanka sannan na uku ba za ka je ziyara na bara a gidan wani wali wanda ba baci ne ba dukkan su kuma wali gaskiya ne bayan Allah ne masu shiryarwa zuwa ga Allah ne amma kowa in yi mai gida biyu ba zai ji daɗin zama ba shi sa ake cewa ka zama mai ɗaya har Allah yana faɗa cikin alarbar lahu masalar rajulan ko mun canci biyu shuraka ko musallaban da rajulun mutumin da ya miƙa wuya ga mutum ɗaya da mutumin da ya taru akan mutum biyu halista wuya da masala ba za su yi daidai ba sun haka ne ba ka karban ɗarikan tijaniya ka hada da wani ɗarika ba wani abu ne ba kuma a ciki istighfari ne da salati da la ilaha illallah duk wani abun da ka ji ana faɗa wannan shine ɗarika astaghfirullah ɗari da safe salatul fati ɗari ko wani salatin fa hailala ɗari shine lazumin safe shine lazumin yamma sai wazifa duk wani abun da ka ji an faɗa ba wannan ba ba ɗarika ba ne sun ka kaji za ka iya sun laka wani
a garbata da fara karatunka ka yi bayani kan sallan iyaye shine suke zuwa baka dabba mai damu malam zai rubuto masa gobe mai so ya karba a wajen shi to kundi malam zai kawo insha Allah. a garbata da wannan yana cewa da Allah malam ya taimake shi akan ya cika farkwanto a kowane lokaci cikin tsarki ko na jikinsa ko na tufafinsa wai ya kada ya wai hidiman addininsa zai kasance ai tun a halari an ce wa ministan kahahu shakku falyalhu an duk wanda kokanto ya aure shi ya ji duk abin da zai yi ya yi kokanto ya je bayan gida ya tsarki je na kokanto ya zo zai sallah ya ji sallan ya cika ko bai cika ba ya yi tsarki ya ji tsarki ya cika ko bai cika ba da yawa mutane suna haka to idan ka ga haka to ka kau da kai ka danne shaidan jin duk abin da kai in shaidan ya ce maka bai cika ba ka ce ya cika kawai in ka zauna kai a na ka ji kaman baka yi ba ka dauka ka yi ka je kai sallah in ka yi sallah ka ji kaman bai cika ba to ya cika in ka duk abin da kai ka ji kaman bai cika ba ya cika shedan zai barka amma in ba haka ba da yawa za ga ya je ruwan alola har a gama sallah yana tunanin yayi alola ya saki yayi tunanin alola ya saki har a gama sallah bai tashi a wurin ba kaga shedan ya yi bace shi to malamai suka ce ya kau da kai kawai ya ci gaba da abin da ke yi sannan kowane lokaci bayan sallan abin nan raka a tenin fidin ya danne kirjinsa ya karanci kula ozu bi rabbil falaki da rabbil nasi kafa arba'in kafa uku uku kuma ya ce ya hayyu ya gaimu la ilaha illa anta su arba'in da daya in Allah yadda zai masa
a kan magana wanda ya ce don Allah malam ina neman malam ya bani cikakken shawara akan aure da mahaifinsa yake so a ɗaura da shi wanda yake da zumunci shi kuma har ga Allah baya so mahaifiyarsa ba ba ta son wannan auren amma shi ya kafe lallai sai ga wannan to ya ce dole sai an yi shi ne mala yake neman shawara da gare ka to Allah dai ya ce ka girmama iyayenka ka kuma bi su wa sainal insani bi walidayhi husna in har ya zamo rashin wannan auren zai kawo maka sabani da mahaifinka wanda zai zamo har ya mummunan magana a kanka ko ko ku samu sabanin da zai zamo ba za ka iya biyin sa ba to gwan maka haƙura ka aura in ya so in ka gama auren ka ka nemi kuɗi ka nemi wanda kake so ka aura ka ƙara idan ko da manya wanda za su lallabe shi kar a yi wannan to lallai ne a je a lallabe shi a nuna mashi cewa auren da duk aka yi babu soyayya ta kuma zai zamo sharri maimakon kai kana son ka haɗa zumunci ya zamo keta mutunci don wata rana yana iya zuwa da rana tsaka ya haukace ta haukace su bubugi juna su rasa juna saraka iyaye ya kamata su dinga lura akan irin waɗannan abubuwa duk abin da babu alkhairi a ciki kar a yi shi yafi amma kai kuma ka lallaba iyaye a rabu lafiya
akara makalla wannan yana cewa yana yana kwance ne da rana sai mafarki sai fitar da maniyi ya fito da maniyin da ya tashi sai ya nemi ruwa zai wanka da dawowar sai ya dibi sutura shi sai ya zuba sai ya yi sallah bai sani ya manta to to yaya hukuncin wannan sallah shi suturan ne ai shi yayi wanka suturan ne mai kankare ba mai goge ba to ai yayi sallah da najasa a jikinsa sai ya tube ya sa wasu kayan sai ya sake sallah kawai
a kan makalla na ji wani malami yana cewa babu ilimi irin na baɗini waya gaskiya abin
ba ilimi na badini don bai da shi don bai da shi ilmin badini ai akwai shi abinda suke nufi ba ilmin badini su suna son ilimin zahiri ne abinda ka gani kuru-kuru shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wani babban sahabi nasa Abu Huraira yana cewa na kiyaye ilimi ƙwaryen ilimi guda biyu daga manzon Allah ƙwaryen ilimi guda biyu daga manzon Allah ɗaya kun isa an gaya muku ɗayan kuma wallahi da na gaya muku sai ku yanke makogoron nan nawa mu ce na kafirta saboda haka ku isa an gaya muku ba ilmin badin na biyu sai na ali ya zo wajen manzo Allah ce ya rasulullah ina son ka bani wani abu mai dimbin lada wanda baka ba kowa ba irin shi yace aliyu ka ce la ilaha illallah yace la ilaha illallah amma wannan ai mun yi tarayya da kowa kowa na ma faɗa kowa na faɗa ya ce to ya aliyu rufe idonka rufe idonka ka danne yan ka ce la ilaha illa sai ce la ilaha illa sai baɗinin ya zo sai ji kirjin shi ya yi sanyi zuciyarsa ta yi sanyi ya cika da imani to irin waɗannan masu musun abin da waliyye suke bayarwa suke ce ba ilmul baɗini ba ilmul baɗini don abinda suka sani alamun zahirin min alhayati duniya abinda suka dun ka san wani abu baka san wani abu zai ka ce babu shi wannan ba haka bane akwai shi tun wannan ma kadiriya ma ta hanyar ta samu daga aliyu ya yi ma hasan al-basri ya dawo da ɗayi har zuwa kan shi abdul qadir jini wannan shine ilmin batin ma'ana gyara zuciya wani ilimin da zai Allah zai jefa a cikin zuciyanka ba tare da ka je ka dauka a wajen wani ba
a kan matsala wannan ya ce ya hukuncin mai azumin da aka yi mishi allura da rana ya azumin sa yake idan har ya ji ɗaci a makogoransa ya kai makogoransa azuminsa ya ɓaci mai ibn rashid yana cewa kullu ma minhu ila al-khalqi wa sal fa mufsidun min ayyi manfazin da hal duk abin da ya sadu da makogoro har ka ji ɗacin shi a makogoro ya ɓata azumi ta kowane wuri ya shiga kaga wurin shigan abinci baki ko ko kunni ma yakan kai hanci ma yakan kai to da akwai abin da larabawa suke yi mai kama da allura suna ce da shi hukuna hukuna shine injection go shine wanda za a yi kafa a yi kafa wurin da ba kafan a tura abu to dukkan in dai wannan alluran ya kai makogoro to ya bata azumi sadaka ya kamata a kiyaye in kana azumi ka bari da an sha ruwa ka je kai allura misali musamman ma chloroquine din nan da an yi zaka ji dajin shi a wannan
alhamdulillahi rabbil alamin
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق فاتحة بسلام
وآله نصر المسلم وعلى آله في الميزان العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين لا لا لا بل يا ربنا Annabi domin.